بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a bakwai ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda ya dace da lissafin 12 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na bakwai cikin jirage darussa daga littafin zawa'idus sunani al-kubra lil bayhaqi ala al-kutub as-sittah wanda Sheikh Salih ibn Ahmad Ashari ya reraye hadisan da Imam al-Baihaqi ya kai da su da riwayar su wanda ba sa cikin al-kutubu sita al-usul Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa bab usul sauti bil qira'a babin da ke bayani akan mustahabbancin kyautata murya wajen karatun alqur'ani mai girma ana son musulmi inda ya karanta alqur'ani ya yi iyayensa ya ga cewa muryarsa ta kyautatu ya yi ƙoƙari ya gyara muryarsa wajen karanta alkur'ani kada kawai ya dinga karanta shi haka sagadai-sagadai babu tsari an abi salama ta ƙala kana umaru radiyallahu anhu idan jalasa inda abi musa ƙala la zakir ya aba musa fa yaqra umar dan khattab Allah ya ƙara masa yarda ya kasance idan jalasa inda abi musa isa da ya zauna a kusa da Abu Musa al-Ash'ari wannan sahabi Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda ya shahara dadin murya wajen karatun Al-Qur'ani wanda hatta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaba wa karatun Al-Qur'anin sa kuma ya saurara shi da kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to Umar yana khalifa sai ya kasance duk sanda ya ga wannan bawan Allah ko da ya zauna kusa da shi sai ya ce mishi zakir ya Abu Musa yi mana wa'azi da alƙur'ani karanta mana alƙur'ani tuna mana daɗin alƙur'ani ya aba musa shi kuma sai ya shiga wato karanta musu fayaƙara sai ya karanta ƙur'ani da daddaɗin muryarsa wannan yana nuni zuwa ga mustahabbancin wato sauraron karatun mutumin da ke da daɗin karatu da kuma zaɓen shi a cikin mutane sa'ad da ake so a saurari wani karatu ko wanda zai ja baki a gun tafsiri ko wanda zai karanta mutane Qur'ani a wajen wani munasaba ko a aji babu laifi mustahabbi ne sai a ai intiqa sai a zabi wanda ake ganin yana da kyakkyawan karatu mai dadin murya mai dadin sauti wa ibn shihab fi qawlihi yazidu fil khalqi ma yasha ibn shihab az-zuhri a wajen fassara fadin Allah subhanahu wataala cikin suratul fatir a farkonta yazidu fil khalqi ma yasha da Allah yake cewa wato alhamdulillahi fatir samawati wal ardi ja'il malaika rusulan uli ajniha Allah madaukakin sarki ya halicci mala'iku su zama manzannin shi tsakanin shi da manzannin shi mutane suke kawo manzanni cikin mutane sakon da Allah ya ce kuma suna da fukafukai su ma abota fukafukai ne matna akwai masu fukafukai biyu wa salasa akwai masu uku wa ruba akwai masu hurhudu sai Allah ya ce yazidu fil khalqi ma yasha kuma Allah in ya ga dama yana ƙara abin da ya so a cikin halittar mala'iku wannan shine fassara ta zahi wato a samu mala'ika fuken shi ya wuce hudu ya kai goma ko ya kai har ɗari shida irin na sayyidina jibril alaihi salam amma baya ga wannan fassara da take ita ce akrab da lafazin wannan zubin zance na alqur'ani akwai wasu fassarori da malamai suke banda ba waɗannan daga ciki shine wannan fassara ta ibn shihab az-zuhri da yace husna sauti ƙar daga cikin abin da Allah yake ƙarawa fil khalqi sai zama al-khalq nan dukkanin halitta Allah ta mutane da sauran halittunsa idan Allah ya so a cikin mutane sai ya wani da wani abu ƙari akan halittar fuska da ƙafa da hannu da kai da ido sai Allah ya ƙara mushi wani abin da bai wa wani ba daga ciki ibn shahabin ya ce husnul saut wannan magana ta ibn shahab baya ga shi ibn jurayji shi ma haka ya fassara kamar yadda yake cikin littafin shu'abul iman da shi bai hakinan haka nan kuma magana ibn shahabin tana cikin tafsirin al-imam ibn abi hatim ar-razi rahmatullahi alayhi haka kuma qatada ibn di'ama shi kuma ya fassara yake cewa al-malahatu fil wajh fil aynayn ziyadan nan a cikin halittu shine kaga wani yana da ido wanda yake mai ban sha'awa yace wal jamalu fil udhn wal amr ko ga wani kunnansa ko kunnanta ko hancinsa ko hancinta yana da ban kyau da ban sha'awa wato yadda Allah yake yin halittu wani da zarar ka kalle shi zaka san babu shakka wannan Allah ya mushi ƙarin wani abu a cikin kyan diri da kyan halitta fiye da wasu mutane da dama to wannan yana cikin aziyadatu fil khalqi ƙari akan halitta da Allah yake shine wata rana a dangane da daɗin murya ɗin nan a wata rana kamar yadda malamai suka ba da labari sukan faɗi wannan wajen fassara wannan aya isti'nasan cewa al-haytham al-faris wani malami mai suna al-haytham al-faris aka ba da labarin yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da malami ne mai matukar dadin murya Imam al-Qurtubi ya kawo magana a cikin tafsirinsa yayi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa ya ce masa anta al-haytham al-faris kai ne malam haytham al-farisi ذلك الذي يزين القرآن بصوته wanda aka ce yana da dadin murya ka tsara Qur'ani yace ni ne ya Rasulullah sai Annabi ya ce mishi jazakallahu khair Allah ya saka maka da shi a wannan ko farki ne ya zama wani ko eh haka Annabi ya ce mishi a cikin farki jazakallahu khair da haka dadin murya a wajen karatu al-Qur'ani abin nema ne kuma koda muryarka aslan ba mai dadi bace ba hakan za ka zauna kawai ka saki jiki ba sai kai ta kokarin hassara ta abin da ke dada da murya da alqur'ani shine yawaita karanta shi maimaita shi da kuma wato sauraron karatun wanda suka iya karatun shi tare da ana cewa ba daidai bane bai daga cikin manhajin magabata takallufi na muryar wani amma wannan bai hana ka kwaikwayi muryar wani ba tare da takallufi ba malaminka ko wani makaranci wanda muryarsa take da daɗi babu laifi ka kwaikwayi muryarsa abinda ba a so shine kai ta kallufin dole sai kai muryarsa mu gane bambanci tsakanin kwaikwayo da kuma takalluf wato ka ɗauka wa kanka abinda da ƙyar kake shine takalluf amma mujarradin koyan karatu a gun wani ko yawaita sauraron karatun wani yana baka dama ka ji ka iya muryarsa ka iya irin karin sautin muryarsa ba tare da sai ka sha wahalan koya ba to wannan babu laifi kuma babu laifi dan kai istinasi da murya mai dadi dan kai ma ka koya bab fi kam yaqra'u yaqra'u alquran babun da ke bayani akan cikin adadin kwanaki nawa ya dace mutum ya sauke alqur'ani an ibn mas'ud radana abdullahi ibn mas'ud qala اقرأوا القرآن في سبع ولا تقرؤوه في أقل من ثلاث وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزء سيدنا عبد الله بن مسعود الله يقارى مسجد دايكي cewa اقرأوا القرآن في سبع ku dinga karanta alqur'ani kuna sauke shi a cikin kwana bakwai wala taqra'uhu fi aqalla min thalath kar ku dinga sauke alqur'ani ƙasa da kwana uku wal yuhafizur rajulu fi yawmihi wa laylatihi ala juz'i mutum musulmi mutum makaranci ya kokari ya kiyaye hizubin da yake karantawa tsakanin dare da wuni kai ya bari dare da wuni ya kuci mishi bai sauke ba dan wannan ne sai ya ta tarin mishi har ya zo ya gaza wannan sauke alqur'ani a kwana bakwai ko kuma karye gaza kwana uku shine al-asl abinda suna ta da shi ko dai mutum ya raba alqur'ani kullun ya karanta izu 20 shine kwana uku sa ko kuma ya raba shi gida bakwai kullun ya karanta subu'i kenan daya bisa bakwai akwai formula da suke amfani da ita wato tsarin tsaga qur'ani zuwa gida bakwai dan sauke shi a kwanaki bakwai malaman karatun alqur'ani suna cewa ka'idar fami bi shauqin fami bi shauƙin fa'un mimun ya ba'un shinun wawun qaf fami bi shauƙin za ka ga harafi bakwai ma'anar shi famun daga fatiha shine fa'un din nan daga fatiha zuwa suratul nisa'i shine rana ɗaya ke fami kaga daga nisa'i mimun zai zama daga ma'ida ke almimu tana wakiltar suratul ma'ida zuwa ƙarshen tauba fa mi sai ya'un ya'un tana wakiltar yunus ke yunus zuwa ƙarshen suratul annahl shi zai baka shine sub'i na uku fami to wannan ya'un ita kuma tana wakiltar banu isra'il suratul isra fami suratul isra ita ce ya'un zuwa furqan zuwa ƙarshen furqan haka ne ko ba'un banu isra'il na banu isra'il shine ba'un daga banu isra'ila zuwa furqan ƙarshenta ba'u wa mi bi ba'u shine a banu isra'il ko haka ne sai shaukin yawa shimu shirin daga shu'ara yake daga sautin shu'ara zuwa yasin shine shine na hudu ko na biyar kai ko fa mimun ya'un ba shin biyar sai kuma wawun daga wasafa take wasafa safa zuwa hujurat zuwa hujurat shine sura kafun kenan ko to kafun daga kaf zuwa suratul nas to haka makaranta suke rarraba alqur'ani wajen sauke shi idan mutum ya samu ya iya wannan ya saba alqur'ani ya zama jinin jikinka ba za ka manta shi insha Allah amma da yadda muke dinnan haka a sharuɗin tsayi to sai dai Allah ya gafarta mu mana da dama sai ramadana ya kafa kowa da alqur'ani sai ka ce islamiyya ya wuce kuma kowa ya koma kasuwa wannan yana daga cikin nau'i na hijranul qur'an wato kauracewa alqur'ani wajen sakaci game da karanta shi ko wasa da sauke shi to duk da yake wannan ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta qur'ani ƙasa da kwana uku lam yafqahu ba zai fahimce shi ba amma kuma wani abu ne sananne da ya yaɗu kwarai a cikin magabata cewa kuma suna sauke alƙur'ani ƙasa da kwana uku al-imamu ibn kathir a cikin muqaddimar tafsirin sa ya kakkawo haka nan al-imamu an-nawawi a cikin littafin sa at-tibyan fi adabi hamalat al-qur'an ya kawo haka nan in ka bi tarjaman mutane mutane da yawa cikin malaman salaf cikin ƙurra'u da muhaddisuna da fuqaha'u da mutasawwifa da duk wasu nau'o'in malamai da ke da alaƙa da ilimin addini za ka ji irin yadda suke wato sauke alƙur'ani wani ka ji an ce yana saukewa a rana ɗaya wani ma har sama da sauka ɗaya a rana guda tun cikin sahabbai sayyidina usman yana cikin masu yin haka sayyidina tamim ad-dari tamim ad-dari yana yin haka al-aswad cikin tabi'a al-aswad ibn yazid an-nakhai shi ma ya shiga al-qur'ani a cikin ramadana kowanne dare yana sauke al-qur'ani tsakanin dare da wuni haka akwai wani mutum mai suna a ukutuna mun taba yin magana akan shi muslim ibn aikar abu salama wanda matar shi take cewa ya kiyaye haƙƙin Allah kuma ya kiyaye haƙƙin iyalinsa wanda aka ce sauka uku yake cikin dare kowane sulusun dare sai ya soke alkur'ani thumma yulimmu bi imra'atihi yaje gun matan shi yaje yayi wankan janaba ya dawo ya sake sauka ya sake komawa wurinta ya sake wankan janaba ya sake sauka kafin asuba sauka uku yake wannan ya daga cikin ababen ban mamaki matan shi ta bada shaida akan haka Allah ya gafarta mishi Sa'id ibn Jubair cikin tabi'ai shi ma ya kasance yaktumul qur'ana fi ma bainal maghrib wal isha fi ramadan sai aka ce wa kanu yu'akhiruna al-isha mai sallan magriba ba sa yin isha'i da wuri to kafin a dawo isha ya soki qur'ani qatada ibnu da'amata shi ma ya kasance yana yin sauka uku na alqur'ani a goman karshe kowace goman karshe kowace rana cikin goman karshe sai ya sauka uku ɗaya da safe ɗaya da yamma ɗaya da dare haka ata ibnu sa'id shi ma ya kasance yaktumu kulla lailatin Abu Hanifata Abu Bakar ibn Ayyash al-Imam al-Bukhari ash-Shafi'i duk waɗannan suna malamai da yawa cikin magabata wanda abin yana da tsayi kwarai da gaske ya haibu sa'id ya haibu ma'id kai da wuya ka ji wani malami makaranci a cikin alƙur'ani a cikin malaman magabata ka ji baka same shi da wannan kwazon wajen suka alƙur'ani ba ibnu kasirin da ya gama kakkawo labaransu sai ne mu uzurin da zai ba su domin dai wannan aikin nasu ya saba wa zahirin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ibnu kasirin sai yake cewa wannan aikin nasu mahmulun ala annahum kanu yafqahuna ma'a hadhihi sur'a yace za a dauka ne akan cewa sun kasance duk da saurin da suke yi suna fahimta aw ala annahu lam yablughum hadha al-khabar yace ko kuma ka ce hadisin bai kai gare su ba zai ake hadisin bai kai gare su dan wasu su ruwaito shi sannan kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai yiwu a fahimta ba kaga yiwuwar wani ya fahimta to abu ne kuma da ya saba abin da annabi ya faɗa wasu malaman kuma suka ce a abin da yake faruwa shine dama waɗannan mutanen dukkanin su masana alqur'ani ne sun riga sun san shi da haka yanzu ba karatun fahimta suke ba karatun kawai suke su samu lada duk wannan kokarin ba su uzuri ne dan kar kawai a ce ai yan bid'a ba a cewa haka sun sabawa hadisi ba za ka musu irin wannan kudin goran ba malaman sunna ne malaman alkhairi ne malaman fiqh ne magabata ne ba ka zuwa kai ka ce bari ka yarfe su irin yadda ibnu hazmi Allah ya gafarta mishi shi kawai cewa duk wanda sun sabawa sunna dan haka kawai duka ba ma su salada ba a cewa haka ina fata mun gane wannan al-imam an-nawawi shi ma da ya kawo wannan magana sai ya ce al-ikhtiyaru fi dhalika annal annahu yakhtalifu min shakhsin li akhar yace abin da yake faruwa shine a saurin karatu da saurin fahimta da juriyar tana sabawa daga mutum zuwa mutum ma'ana ko kai yanzu akwai wani izifi ko wata sura da ka saba da ita sosai za ka ga za ka yi saurin sauke ta fiye da wanda baka saba ba kuma dukan suka haddace su kamar yadda wanda yake tafiya akan hanya hanyar da ya sani zai yi saurin zuwa gari fiye da bako wanda ya fara bi kawai ka bi hanyar Kaduna zuwa abin da zuwa Kano ka bi ta shekara 15 kana binta saurin da zaka yi ka isa garin ya bambanta da wanda ya kullo daga Iloriyo ya fara zuwa arewa kuma shi ma direba ne kaga ba zai fi sauri da yawa to haka tsohon alaramma wanda ya haddace alkur'ani fiye da shekara bakwai kamar shafi yanzu kuma shekarar shi arba'in tun da yake karanta alkur'ani saurin da zai ba da tsakani ko mun gani saurin da zai ba da tsakani ba ya riga ya saba ya zama baki shi ya san kowace aya da farkon shafi da kuri da humsa kuma ina ya sani zaka ko yana so ya sauri ko baya so zai Imam An-Nawawi yake cewa to wannan shine uzurin da za a basu kuma har yanzu wannan shine uzurin da ake baiwa makaranta waɗanda suke maimaita tilawarsu kullum manufarsu shine rike haddasu domin in ba su karanta ba yau suka ba su karanta ba gobe zai fara fa innahu la ashaddu la asra'u tafallutan zai fara wannan warwarewar da namu yi ta warwarewa da nan za a wannan zabi na fata mun gani al-imam an-nawawi ma sai da ya ƙara samun ma'uzuri yace to wanda ko ba za karanta wasu kuma uzurin su galibi shi sai a duba wani ya shagalta da rayuwa wani ya shagalta da wata karantarwa wani ya shagalta da waɗannan su ma za daga cikin ashabul a'za yace amma dai kai kokari ya kai musulmi ka kiyaye karanta alqur'ani kullum a cikin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi wasallam yake cewa wanda duk gari ya waye rana ta fadi har aka sake shiga wani wuni bai karanta akalla aya goma ba za a rubuta sunan shi cikin gafalallu wato cikin waɗanda ba su san ciwon kansu ba a duniya a addinance ba ka san ciwon kanka ba wannan ba ana maganar karatun sallah ba ka zauna ka karanta akalla aya goma amma jama'a ka duba ka ga da yadda ainihin wato shedan yake mana yake mana fitsari a kunni akwai wata kisa babu laifi mu faɗe ta gajeruwa ce wani malami aka gayyace shi shan ruwa a wani gida da ya je an aje wasu kuɗi akan wani tebur sai ya ɗauki kuɗin kawai sai ya saƙa su a cikin wani alƙur'ani da ya gani kusa da wani isa su a daidai suratul fatiha shike da ya tashi ta kai shi aka nemi kuɗi ba a gani ba sai aka ce inda aka yi malamin nan shi ya sace kuɗin nan da gidan ya ce a to ko da malamin malamin nan ne ya sace ba za mu tona mai asiri ba ku yi hakuri kada wanda ya magana shikenan sai da aka shekara dindi aka sake gayyatar shi irin wannan ranar ko wannan zarafin da ya zo gidan sai ya ga alƙur'anin nan inda ya ji shi sai ya ɗauko alƙur'anin yana buɗawa daidai inda ya aje kuɗin nan sai ga su nan a nan wajen sai ya ciro sai ya miƙa alaji ce wannan kuɗin ka ne da na gani bara a nan wajen na saka maka shi alga wata wani dan Allah ka yafe mu wallahi har sai da muka yi zargin ko ka ɗan yi rashin gaskiya ne ka taɓa su ce na sa muku su a cikin alkur'ani ne dan in jarabci mu'amala ku da alkur'ani da a ce kuna bude qur'ani kuna karantawa da kun ga kudi amma yadda aka zuba wannan kudin a cikin alkur'ani suna nan a cikin alkur'ani shekara guda da ka duk gidan ba wanda ya saba wannan alkur'ani kusa mafi yawan gidajen da za ka kira gidajen musulmi gidajen ɗalibai ustazai ahlus sunna da sauransu babu shakka wannan ganganci ne kuma yi wa kai tawarwari duba irin ladan da ke cikin kada alƙur'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane harafi lada goma hatta wanda yake karantawa yana tata ta bai iya ba shi ma yana da lada biyu amma ba mu karantawa da haka ya kamata mu tuba mu gyara Allah ubangiji ya shi waɗannan wasu misalai ne daga daga daga waɗancan misalai. Al-Imam Az-Zahabi a cikin Sirr al-Alamin Nubala a wurare daban-daban yayi raddin wannan tsarin. Duk in ya kawo wani yana karanta Al-Qur'ani dare ɗaya kaza kaza sai ce tuni sun bin sunna dai shine yafi. Da haka tsayawa asalin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar to shine yafi kyau. Ma'ana ya zama mafi yawan abin da zaka karanta a wuni shine izu goma. mafi karanci shi kuma shine aya goma sorry izo ashirin ko mafi karanci shi kuma shine aya goma shine mafi karanci shine na asfalus safili da ke wanda daga sanda muka fara faɗa wannan magana zuwa yanzu da ka karanta ka tashi minti nawa minti ashirin ko mun raunin karatun ka ba ka bani ko mun raunin karatun ka minti ashirin ya yi karanta aya goma wato kowace aya minti biyu wanda sai ka kalli harafin kenan ka lissafa wasu nan sannan za ka karanta kalma sannan ka ja gaba ka ja baya kana yin durudu duk aya ka mata minti minti nawa kake kana dudduba sakonni kana kallon facebook kana dariya kana ta'aliki kana kana kana aikawa da sakonni Allah shi kinta malam ya ci gaba da cewa an abi hamza qala قلت لابن عباس إني سريع القراءة إني أقرأ القرآن في ثلاث قال لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي أن أقرأها كما تقرأ سيدنا عبد الله بن عباس wani cikin ɗalibansa Abu Hamza ya ce masa Allah shi gafarta malam ni ina da saurin karatu saboda Allah ramma ne makaranci sosai yace inni aqra'u aqra'u al-Qur'ana fi thalath a kwana uku nake sauka Allah gafarta malam qala sai ibn abbas ne yace li an aqra al baqarata fi laylatin maimakon na karanta izu 20 gara na karanta izu 6 baqara izu biyar da wani abu ko izu 6 cikin dare ita kadai fa atadabbaruha ina bi ina fahimtar abin da ke cikinta wa urattiluha ina karanta ta dalla dalla ahabbu ilayya an aqra'aha kama taqra ya fiye mini fiye da karanta yadda kake karanta wannan shine malami cikin manyan malamai a duniya gabaki ɗaya wani sana alkurani ibnu abbas da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shedan sahabbai amma kaji shi ma yana tadabburi ne kenan wancan taujihin yana da rauni cewa ba su da buƙatar tadabburi shi yana tadabburi dan haka ya gwammace ya karanta suratul baqara kadai ita kadai ta ishe shi maimakon cikin dare kwaya ɗaya ya zuga ya tafi da gudu wa fi riwayatin qala inni rajulun sari'ul qira'ati wa rubbama qara'atu al-qur'ana fi laylatin marra aw marratayn a wata riwaya yace ni mutum ne mai saurin karatu wani lokaci ina son qur'ani kafa guda ko kafa biyu cikin dare guda fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace bi an aqra suratan wahidatan a'jabu ilayya min an af'ala mithla alladhi taf'alu in karanta alqur'ani sura ɗaya kawai cikin alqur'ani ya fi burge ni na fi son haka fiye da in irin abin da kake yi fa in kunta fa'ilan la budda in kana ganin ba za ka iya haƙura ba sai ka yi karatu da yawa irin wannan faƙra'ahu ƙira'atan tusmi'u uzunaika wa ya'ihi qalbuk ka dinga karatun da zaka dinga jiyar da kunnan ka kunnan ka ya gane me kake faɗi sannan zuciyarka kuma ta fahimta alwa'i ya'ihi min alwa'i wato karka dinga karantawa abin nan hazara maza kawai kana ka cinye haruffan kana lankwame su kana jira akan wasu haka babu tsari yadda mutane suke kuma abin mamaki a wannan zamanin hakan abin burgewa ne mutum ya dinga karanta Qur'ani har ya fita daga cikin natsuwarsa ya shiga ya zama kamar kamar ya sha wani abu akwai wanda ma suke sha din suke shan wato wasu stimulants wasu kwayoyi masu ƙara hazaƙa ƙwazon jiki kamar za su je gona su sha ƙwayoyi don wai su ta karatu suna harji ana ta musu tafi ana kabbara da zamani ya ƙara zuwa da hanyoyi na riya sai a sa musu ma bidiyo suna yin live ce ga gwaniwa ne yana ta yana ta wannan karatun ba ruwan Allah da ya shi Allah bai ce a yi shi na fata mun gane wannan ba haka ake karatu alqur'ani ba haka ya safi suke wannan riwaya tana cikin shu'abul iman na shi bane babu la yamassu alquran illa tahir babun da ke bayani akan hani game da taba alqurani ba wanda zai taba shi illa illa tahir sai tahiri an salimin an abi kala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace la yamassu alqurana illa tahir kada mutun ya taba alqurani illa tahiran sai a halin tsarki to wannan batu game da taba alqur'ani sai ga mai tsarki din nan mas'ala ce khilafiya tsakanin malamai a mazhabobi guda hudu wato hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila dukkan sun yi ittifaki akan hani da karhancin taba alqur'ani ga wanda bai da tsarki wasu malamai kamar ibnu hazmin kaman a nan kurkusa a shekul albani muhammad nasir din kaman ibn taimiya a wurare daban-daban cikin littattafansa da malamai irin su ibn hajar sun kawo masail da yawa a kan wannan matsala daga cikin masail ɗin da suka raunata wannan cikin shine raunin hadisan da suka zo a kama hadisan mafi galmu-galmun su za mu zo mu ji shine hadisin Amr ibn Hazm an abihi an jaddi wanda mafi ingancin wato riwayar sa ita ce mursala da ke cikin wadafi ba Malik sannan kuma mas'ala game da fassarar me ake nufi da zahir kuma lafazin zahir lafazi ne mushtarak yana iya daukan ma'anoni da dama mabambanta to lafazi idan ya zama mushtarak ne ana buƙatar a samu abin da zai sa a karkata zuwa ga ɗaya daga cikinsu domin dai bayan yana zuwa da ma'anan mutumin da ya gusar da alhadas imma al-akbar wa imma al-hadath al-asghar al-hadath al-akbar shine janaba ko haila ko nifasi to mutumin da ya gusar da wannan ya zama qahir saboda faɗin Allah misali wa in kuntum junuban fatahharu da magana akan masu haila aka ce fa'i za ta faharna idan suka tsarkar kaga sun zama masu tsarki ke haka nan alhadisul asbar shi ne kamar bayan gari ko fitsari idan mutum ya kauda shi ya ɗaure al'aurarsa shi ma ya zama tsahir ya zama tsahir shi ma kaji fasara ta farko kenan shi ne kauda hadas fasara ta biyu shi ne dukkanin musulmi tsahir saboda Allah ya ce innamal mushrikuna najis kaga mafhumu khalafa innamal mu'minuna zahirun haka nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira innal mu'mina la yansu eh ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wace da ku kaga yana nuni zuwa ga musulmi kullun cikin dare tsarki yake sannan dinda kaga mutum haka wanda babu wata najasa bayyananna a jikinsa mutum ko tufa ko wuri duka sunan shi tahir hatta wato wani abu da najasa ya bayyana a cikinsa sutura da ke jikinta sunan ka tahir dake jikinta sunan ta tahir sabuwa ce gwanjo ce wankakkiya ce inda babu najasa da ta bayyana a jikinta sunan ta tahir haka mutumin da najasa ba ta bayyana a cikin shi ba ko da bai da alula sunan shi tahir haka nan mai alula idan kun ce ila salati eh wannan alula da ake bahara ce ta to wanne ne wanne shin wa aka hana ta alqur'ani kafiri wanda ke da zanaba da haila da da nifasi ko ko wanda bai da alula sai an nemi ƙara'in wanda aka yi samun makarina shine cewa mushriki shi aka hana saboda annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya hana ai tafiya da alqur'ani a kai shi kasar kafirai saboda ka samu halin taba shi duk da haka malam mai tufatul ahwaz bayan da biya kawo waɗannan iskaliyar din sai ce amma ni na fi natsuwa da cewa ana nufin mai alula ne kawai zuba alkurani shi dan wannan ya fi bayuwa zuwa ga darajtawa da mutuntawa da baiwa alkurani alfarma wannan magana ce da ita based on aqifa ta kauna alkurani yace ni na fi gamsuwa da wannan yace shi sa ma mazahibu duka suka yi ittifaki a kai haka magana ce ta sabani a tsakanin malamai kuma wancan shine kadai yake da abin da zai goyi bayan shi kai tsaye na dalili amma za ka gani har gobe ana ci gaba da bada fatawa da cewa mai alula ake nufi shine kawai ta ba alƙur'ani wallahu a'lam to ka dai ji wannan sai kuma littafin fathul bari imam ibnu hajar ya kawo maganganu haka tubatul ahwazi shi ma ya kawo sharhi sunan tirmidhi a daga cikin fasarori da aka kawo ma da ibn hazir ya ambata daga wasu malamai ce duk ba wannan fasara ba su la yamassal qur'an abinda ake nufi ai la yajidu ta'amal qur'ani illa tahirun ko tahiran yace illa man kana qalbuhu mutahharan min al-kufr shi ne mamaci babu wanda yake iya fahimtar alkur'ani da shiga jikin shi aiki da shi sai wanda zuciyarsa ke da tsarki ta tsarka da kafirci shine ma'anar laya musu ce labari ne baki ba wasu malaman ma zaka ce suka rasa taujihin da za su ba kuma wannan a larabce ya ya haraka ce wallahu a'lam to jama'a mun ji wannan kenan sai zai zai ƙara kawo mana wasu dalilai akan wannan fahimta yace an musu abu bin salim أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص مصعب ابن سعد yana rike ma baban shi Sa'ad dan Abi Waqqas mushaf yace fa hata kattu sai nayi susa nayi susa a jikina fa qala Sa'ad sai mai fin nashi yace la'allaka masasta zakarak yace ko ka taba al'aurar ka ne garin susa fa qultu na'am sai ce ito kaga Allah shi ta kare ke qala sai ya ce qum fatawadda to je ka saki alula fa qumtu fatawaddatu thumma rajatu sai na je yi alula sannan na dawo al-imam Abu Ja'far al-Qahawi ya fitar da shi a cikin sharhu ma'anil asa wannan malamai suka ce saboda hakan ya faru ne alhalin babu sutura mai kauri tsakankanin hannunsa da al'aurar ko kuma ta cikin ƙasan suturarsa ya taɓa al'auran hannu da jiki ko kuma ya taɓa taɓawan ya kai ga jin sha'awa don in ba haka ba susa da mutum zai a cikin al'aurarsa ga magarin susa ba ta zama dalilin kare alula sai akwai ɗayan waɗannan babu wani shamaki tsakankanin hannun nasa da fatar jikin al'aurarsa ko kuma ya ji sha'awa ko kuma kamar da suka ce idan suturan wanda yake a sutura ne shara-shara wanda da shi da babu duk ɗaya ne amma idan sutura ne mai kauri kama ce da wando a jikinsa da gajeren wando da babban riga da waye duk a cikin mutum kaga akwai akwai sutura wata kan wata wannan babu matsala ko da ya taɓa wallahu ta'ala a wannan dai aka ɗin shi ma yana goyon bayan cewa mara alula kar ya taɓa alƙur'ani وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال كنا مع سلمان يجي من كسنشي tare da Salman al-Farisi fakharaja faqada hajatuhu sai tashi ya fita yaje ban daki ya biya bukatarsa thumma jaa sannan ya dawo fa qultu ya aba abdullah nace mishi Allah shiga farta malam law tawadda'ta ne zai hana kai alula la'allana an nas'alaka an ayati dan tayyu mu tambaye ka kan wasu ayoyi qala inni lastu amassu yace ai ba qur'anin nan taba mana yana ganin wanda zai karanta daga haddasa to bai bukata zuwa ga dole sai yayi alula alfarmar tana bayuwa ne zuwa ga wato mushafin ba karatun ayoyin ba innama la yamassuhu illa al-mutahhar yace kadai ba a taɓa shi ne sai al-mutahharuna sai matsarkaka wannan lafazin da al-mutahharuna na ismul maf'ul shi ma malamai sun kai sun kawo akan shi kamar da Qur'ani ya ambata la yamassu illa al-mutahharun da kuma can da yake cewa fi suhufin mukarrama marfu'atin mutahhara bi aidi safar wannan fassarar da malamai suka mai cikin sabon da tabi'ai shi ne al-mutahharuna mala'iku ake ne inda ana nufin mutane sai a ce al-mutatahhiruna masu neman tsarkakuwa amma su mala'iku su ne al-mutahharun waɗanda Allah ya tsarkake su wanda suke rako kawo wahayi to suna da tsarki wanda Allah ne ya ba su wannan tsarkin su ake nufi la ya musu al-mutahhar kuma labari ne game da cewa mala'iku kadai zaɓaɓɓu ke iya taɓa alƙur'ani in za a kawo wahayi shaɗanin aljanu ba za su kai gare shi da haka wannan bai zama hujja faƙara alaina faƙara faƙara alaina ma shi ila yace daga nan sai ya ci gaba da biya mana karatu iya abin da muke bukata ya biya mana wannan karatun babu wani iskali wa ana anas ibn malik qala daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace kharaja umaru mutaqallidan bi sayfihi Umar ya fito mutaqallidan bi sayfihi yana rataye da takobinsa fa zakara al-hadisa idna Anas dan Malik ya ambaci dogon hadisin nan da kissan musuluntan Umar wa fihi a cikin riwaya yace kila da hu sai aka ce masa inna khatanaka wa ukhtaka qad saba'a da sirikinka da ‘yar uwarka da ke auren wannan sirikin naka ai su ma sun shiga sabon addini, wata raka dinakan labi an ta'alai sun bar addinin kada kake a kai shi, fama sha umaru hatta a tahuma wa inda kuma rajulun minal muhajirina yuqal lahu khabbab sai umar dan khattab ya wuce har ya je gidan sirikin nashi gidan kanwasa ya same su tare da wani mutum cikin muhajirai wanda ake kira khabbab wa kanu yaqra'una faha ya same suna kanta su tuqaha fa qala umar sai umar yace a atuni alkitaba alladhi huwa indakum ku bani wannan karatun ko wannan rubutun dake hannun fa aqra'ahu in karanta shi qala yace wa kana umar yaqra'u alkitaba dama umar ya iya karanta rubutaccen zance fa qalat ukhtuhu sai ɗan kwasa ta ce innaka rijsun ai kai datti ne kai na maguzanci na kafirci wa innahu la yamassuhu illa al-mutahharun babu masu taba shi sai masu tsarki fa qum faghtasil aw tawadda ka tashi kai wanka ko kai alula qala fa qama umaru fa tawadda thumma akhadha al-kitaba fa qara fa sai umar ya tashi sai ya je yayi alula sai da karanta wannan takarda fa ya ji abin da ke ciki to wannan riwayar ɗaya ce daga cikin riwayoyi waɗanda ka iya goyon bayan wannan fatawa cewa kada wani taɓa alƙur'ani sai ya alula da a ce ta inganta da a ce tana da inganci tare da shuhurarta ba ta inganta ba a riwaya ta zo iri daban-daban kamar kala biyar game da tarihin musulunta kuma wannan ɗaya ce daga cikinsu wanda limamu ibn ishaq ya fitar a cikin sirarsa da magazi al-imamu zahabi ya kawo a cikin mizanu da itidal fi na qadar rijal kuma ya tabbatar da zakarata haka nan al-bazzar a cikin kashfin astar shi ma ya kawo ta yayi inkarin tabbatuwarta haka nan al-imam Abdullah ibn al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Zawaid al-Musnad shi ma ya hafito baya ga waɗannan akwai ne da dama da aka rubuta akwai wannan kissa ita ce mafi shahara abin mamaki kuma ta daga cikin mafiya rauni a ciki kuma a cikin isnadin ta mai riwaya daga wannan sahabi Anas dan Malik shine Al-Qasim ibn Usman al-Basri wannan malami al-Imam Darqutni da Bukhari da imamun nasa'i duka sun hada kan cewa ba shi da ingancin zaka riwayar bukhari yake cewa lahu ahaditha la yutaba alayha yana da hadisan da ba a rako shi akai al-imamu adarqudi yake cewa laysa bil qawi bai da karfi haka irin wannan ba a karban tafarrudin su aka sake ruwaito wata riwaya cewa ya zo ka'aba ne ya lade ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a jikin ka'aba nabuna idarwa sallallahu alaihi wasallam ya ganshi yace waye nan yace Umar yace Umar ba za ka daina bina kana so ka mun sharri ba sai yace a ai na zo in musulunta ne ya musulunta nan take akwai da aka rawaito cewa mai kama da wannan cewa ya zo dandali wurin zaman su na Qurayshawa ya tara ana labarin irin dadi na Alqur'ani yace kai bari kawai je kashe Muhammad tunan duka a huta kamar yadda yake a cikin wannan riwaya a hanya ya gamu da wani ya ce mishi to amma bari ka ji irin abin da yake karantawa ya karanta mai ya ji daɗin zance ya je musulunta haka dai riwaya kala daban-daban dukkanin su babu guda ɗaya da ke da inganci abin da ya inganta kawai shine annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ke cikin bukhari yana addu'a yana cewa ya Allah ka azanta musulunci da ɗaya daga cikin umarawa guda Umar dan Khattab ko Umar dan dan Hisham shine Abu jihar ko don haka al'alamatu doktor akram biya al'umari a cikin asirar nabawiyyar sahiha littafinsa cikin jutsin shi na ɗaya shafi na ɗari da tamanin ya zo sai yake cewa amma ƙistatu sima'ihi lil qur'an wa yatluhu yatluhu rasul sallallahu alaihi wasallam fi salatihi qurba al-ka'bati wa umaru mustaqbil بأستارها وكذلك قصته مع أخته فاطمة حين لطمها لإسلامها هي وزوجها سعيد بن زيد ثم اطلاقه على على الصحيفة هزوا كشي سيتي فلم يثبت شيء من ذلك yace duk kisoshin da aka kawo game da tarihi Umar ya dade a labulan Ka'aba yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kace alqur'ani daga bayan musulunta Umar ya ji an ce ɗan uwashi ta musulunta ita da mijinta yace bari ya je fara kashe su kafin ya zo ya kashe Annabi Muhammadin ma duka a huta da ya je tar da su suna karatun nan ya ta bugun su da ƙarfin tsiya ya kwace ma takardar sannan ya karanta jikin shi ya sanyi ya tafi ya musulunta kaga duk wannan ana karanta su ko duk waɗannan Akram da Umar yake cewa lam yasbu shay'un min hadhihi al-qasas min tariqatin sahihatin duk waɗannan kisoshin ba su inganta ta wani isnadi tabbatacce ba duk da shaharar su dawo za ka in za ka karantar da su a islamiyya ba sai ka sai sa abin da kake faɗa sunan shi kawai an ce ka shi ba yi da inganci za ka danganta shi ga sayyidina umar wanda kuma ya zama marfu'i tunda har da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki to abu ne wanda yake akwai matsala da mata ballantana ko kokarin ai tabbatar da fiqhu da wasu hukunce hukunce a ciki babu laifi an zo ana karantar da sira ana faɗaɗawa babu laifi a ambata amma tare da ambatan matsayin abun a wajen inganci da rashin inganci wannan shine abin da ya kamata mu kula da shi a wajen karantar da ababen da ke da alaka musamman da sira domin a cikin sira akwai wato abubuwa da yawa da yawa wanda ba su inganta kamar yadda muka shafa na akatun na zazu ma'ad wato ababen da suka suka suka shahara an ji labarinsu ko'ina da ko'ina, kowa ya sani da malamai da ɗalibai da waɗanda ma ba su da alaƙa da karatu, duk sun sani domin kowa ka taba ya san cewa an haifi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sha biyu ga watan Rabiul Awwal shekarar giwaye har da wanda bai iya tada baki wannan da za a samu shi kan sakali a doron wuyansa a ce ko ka nuna inda wannan karatu yake ko a yanke kan Allah sai dai a yanke amma zai iya rantsuwa da abin da zai kashe cewa lalle wannan karatu kaga shine shahara to amma ba yi da inganci a ilmance babu inganci hasali ba ga kuma sun kubra ta albayhaqi da dalailun nubuwa da littafin adiyatu wanda ya rayu ibn kathir zaka tarar sai ka samu akalla kauli takwas zuwa tara wasu sun ce ramadan wasu sun ce rabiul awwal wasu sun ce zulhijja wasu sun ce rabiul awwal din 11 goma takwas da sauransu duk an ba fada amma duk bai shahara ba sai Allah ya kaida shaharar da 12 ga watan rabiul awwal wata kila saboda ya dace da abinda a tarihance shi ma ya shahara cewa ranar rasuwarsa ne to shi ma wannan cewa ranar rasuwarsa ne bisa shahararsa duk da zuwan shi kuma a cikin ingantaccen isnadoji amma mun karanta ba ya ce shi ma fita ba game da shi haka lissafa keke da keke ibnu hadirin ya wannan lissafi haka nan anan kusa professor zai mai fiqh sira shi ma ya da wannan lissafi sai aka ga cewa ana kyautata tan biyu ga wata ne ma ba sha biyu ga wata tare da cewa wannan dama duk ba shi ne asalin abu mafi muhimmanci ba shi bane yanzu ne mutane suka yi attachin muhimmanci ga birthday ranakun haihuwa har suka zama wasu wasu rumus wato wasu ranaku na musamman a tarihi sai da yawan mutane yanzu ne mutane suka suka bada wannan muhimmanci kuma yana daga cikin mazahir na koyi da kafirai amma shi musulunci tarihin musulunci ya fi ba da muhimmanci game da wafayat yaushe wane ya rasu domin a san da zai rasu ɗin nan a san ne ne ake cika tarihinsa zai rasu a matsayin wani jagora ko wani malami amma san da aka haife shi haife shi ne kawai a matsayin wani ɗan jariri kamar kowane jariri wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an duk girman malami aka aka haife shi za ka ga ranar mutuwarsa ta fi alaƙa da malantarsa ne da ranar haihuwarsa a falsafa tarihin musulunci haka ake kalla abu da haka za ka ga an fi damuwa da a san yaushe wane ya rasu wa fayatul a'ya wa fayatul ulama an fi damuwa da su da muka koyi ɗabi'un turawa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labari cewa za a yi ta koyi da ɗabi'un turawa ana bin su kafirai ana bin su sau da kafa shi ne sai maka waye gari irin wannan abin ya hagu da kuma wato bukatuwa zuwa ga data biodata din mutane wanda duk abin da zaka taka fam yanzu daga suna next mirace date of birth din da zaka cika katin katin makaranta ne certificate ne za a yi maka za ka yi takardar gwaji ne na aure ko menene ne din da kaje da kotu da gidan yari da asibiti da makaranta ko ina kaje sai an ce menene tarihin haihuwarka in ma ba ka da na gaskiya sai ka nemo na kiyasi ka sa Allah shi kyauta za ka zama mun ji da a ce wannan ya inganta to da ya zama dalili da za a iya istilasi da shi a nemi a ƙara wancan zancen karfi to amma kamar yadda bayani ya gabata babu inganci game da wannan ainihin wato kissa ta musulunta Umar dan Khattab رضي الله عنه وارضاه وعن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى اهل اليمن لكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر الحديث وفيه قال ولا يمس القران الا طاهر wannan ita ce riwaya da neman ishara wadda tana cikin wadda Imam Malik shine hadisin Amr dan Hazmin daga baban shi da kakansa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta masa wasiƙa zuwa ga mutanen Yaman wa fihi al-fara'id a ciki akwai bayani akan farillai was-sunan da sunnoni wad-diyatu da diyoyi in an cire hannu daya a biya kaza an cire kafa ko ido a biya kaza wa ba asabihi ma'a amr ibn hazm ya aika da amr dan hazm da wannan takarda fa zakara al-haditha ya ambaci dogon hadisin wafihi a cikinsa akwai walaya masu qur'ana illa zahir kada wanda ya taba alqur'ani sai mutumin da ke da tsarki wannan wannan hadisin Abu dan Hazbin an abi an jaddihi mashhuriyar riwaya ce a wurin malaman sunna sai dai mafi ingancin riwaya ita ce mursalat daga waɗanda suke aiki da mursal kamar shi Imam Malik kamar Imam Shafi'i suna aiki da ita kuma umda ce wannan abu malaman fiqh wannan riwaya abu malaman fiqh game da bayani akan diyoyi da mas'aloli da ke da alaka da haka amma dai ta fuskar wannan ihtijajin to mun ji abin da aka ambata a baya to haka khulasan magana shi wanda ya taba alqur'ani akwai yana da siffa iri biyu akwai sifatu kamalin akwai sifatu ijtizai akwai siffa ta kamala siffa ta kamala shine in zaka dauki alqur'ani ka karanta sai kai alula da kafin ka fara karatun sai kai alula sai ka dauke shi da cikakken sarki kamar yadda in zaka yi sallah sai kai alula kamar yadda in zaka yi dawafi sai kai alula akwai kuma sifatu ijtizai siffa ta wato kamar ka ce minimum standards shine ya zama cewa babu janaba a jikinka babu haila a jikinki ko nufasi ko kuma wani wanda ya tsarki ya fitsari ko ya bayan gari bai tsarki ba mana akwai ragowar guntun kashi a jikinsa ko guntun fitsari waɗannan duka abin da ya fi musu kan taɓa alƙur'ani sai sun kawar da wannan sai wanda ya zame mushi dole saboda wata bukata ce alal misali a ce malama ce makarantar alqur'ani tana karban haddan yara a islamiyya kuma abin nan daura din ta zo lokacin take yin abin nan abin nan na mata administration na mata ya zo ba za a ce to shikenan duk wata sai an yi hutun islamiyyar nan kenan har yara su gane cewa ai malama ba ta da tsarki ko mun gane in za ta iya karban ba tare da ta taɓa mushafin ba ta yadda da haddata ta yadda ta iya karɓa daga kwalwata fa biha wa ni'mat idan ba za ta iya ba babu laifi da tartaba idan tafiya ta kama ka za ka tafi da ainihin wato qur'anin ka wani gari kaga ba za ka saka shi a cikin jaka da takaddu da da buhunhunan kayan da zaka kai kauye kuma shikenan aje a dinga wurgi da shi a cikin tasha ba kaga in tasha babu ruwan balantana kuma ma'aikatan airport za su dinga wurge shi kamar kayan bola kaga dole ka rike abinka a hannu cikin girmamawa kaga wannan koda a cikin halin tafiyan nan ka samu kari na tsarki ba za ka fasa rike alkur'ani ka saboda larura haka dai haka dai ya kamata a kalli wannan domin abinda mai arzikin awon zai ambata na darajta alkur'ani da ba shi girma kai ma ba ka da wata daraja sai sanadin alkur'ani guda ka ya kamata ka darasa shi ina fata mun gano sai malam yake cewa babul qira'ati ala ghairi wudu'i babun da ke bayani akan halaccin karanta alqur'ani koda ba ka da alula an muhammad ibn sirina anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu kana fi qaumin wa huwa yaqra muhammad dan sirin yace wata rana sayyidina umar dan khattab yana cikin wasu mutane yana karanta alqur'ani fa qama li hajatihi sai ya tashi ya tafi je biya bukatarsa sun maraja sannan ya dawo wa huwa ya ƙara ya ci gaba da tilawarsa faƙala da hura jirin sai wani ya ce mashi lau tawadda ya amiran mu'minin wa anta taqra ya kai sarkin mu'minai to ai baka sake alula ba kuma naga ka shiga ban daki ka fito ka ci gaba da karatunka faqala umar ibn al-khattab radiyallahu anhu man aftaka bi hadhihi al-mas'ala Umar ya ce wa ya koya maka wannan karatun mu ne sabai kawai ya koya maka wannan karatun wato yi mai inkari kenan ko ta hanyar tambaya babu laifi kai mutum irin wannan in ya faɗi wata magana jaribi ya ce wa ya gaya maka ba ya kana so ka ce amsa bane a kana ce mishi abinda aka gaya ma ba daidai bane za ka mutum yana cikin karatun alkur'ani bayan ya alulan farko idan alulan shi ta karye zai iya ci gaba da karatun alkur'ani idan ya shiga ban ɗaki ma ya fito ya ga cewa bai da halin yin alulan to babu laifi amma fa ya sani wannan ba ce sifa ta kamala wajen taba alqur'ani ba to mu gane kuma akwai mace tsakanin tabawa da kuma karantawa daga zuciyarka ko da kwakwalwarka ba tare da ka taba وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر وابن عباس يقولان إنا لنقرأ الجزء من القرآن بعد الحدث waɗannan malamai Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu sun kasance suna cewa inna la naqra'u al-ji'a min al-Qur'an muna karanta wani sashi na al-Qur'ani ba'da al-hadath bayan mun yi hadath juz'i wato wani bangare dan akwai malamai musamman na fiqh sun yi wannan magana cewa idan Qur'anin juz'i ne wato ba cikakke bane ba izu 60 bane babu ne ko kuma za a dauke shi a cikin jaka kamar gafaka irin ƙwar'ani na da na warshu ɗin haka yana zuwa da jakarsa idan ƙwar'ani da jakashi ko an sa shi a cikin wata jaka to babu laifi don ka ɗaga kuma yana cikin jakarka ta hannu ka ɗaga shi da sauran kayan jaka hannu ko yana cikin lalitarka ka ɗaura shi a jikinka ko da ba ka da tsarki ko yana tattare da wasu kaya a cikin wani mazubi ka ɗauko su gaba ɗaya to wannan babu laifi وعن نافع عن ابن عمر أنه قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر طاهر ولا يقرأ إلا وهو طاهر ولا يصلي على الجنازة إلا وهو طاهر موقوف قبل أن عمر yake cewa la yasjudu ar-rajulu illa wa huwa tahir kada mutun ya sujuda sai yana da tsarki yana magana akan sujudu tilawa idan mutun yana karanta al-Qur'ani sujudu tilawa ta zo to kada ya yi sai yana da tsarki ji sai na bala dan Umar wannan shine ra'ayi akwai wanda suke da ra'ayi sabanin nashi cewa tunda ba sallah bane babu ne da sujudu tilawa da sujudu shukuri da mutum zai yi an bashi wani labari na alkhairi ko wata nasara to ba ta buƙatar sai yayi alula wasu ma suka ce ba sai an kalli gabas ba mallin sabani ne shine ko za a yi kabbara ko ba za a yi ba ba shi ji gashi shi baya dura sabi kai ba ka yin kabbara to me yasa za a zo kan karatu me yasa ba a yin kabbara bayan kuma a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kana yukabbiru ma'a kulli khafdatin wa raf'a dur sunkuye da miƙewa yana yin kabbara to me yasa idan za a ci tilawa musamman a cikin a cikin sallah sai dai kawai ka ji su lulu kawai limaya ce me yasa ba shi ko sai an zo karatu na'am ta ita ma su da ƙari ce ai ita ma su da ai ƙari ce ko zahirin kana ya kana yukabbim ma'a kulli khafdatin wa raf'a ina ganin dai mu mu je mu ƙara karanta kafin ba mu zo babi akan sunan tilawa idan mas'ala ce ita mata ta tattaunawa ne ko shin za ka tafi ne kawai sai dai an daina jin muryarka wanda ya san kan karatun ya gane me kake nufi wanda bai sani ba kawai ta dudu haka dago kafin kafin ya bi ka ka riga ka dago sai kuma dai ya ci gaba ya ji an ce ko ta tajafa junubuhum an ci gaba koyo haka kai mana da asuba yau juma'a ko ba ana yin juma'a ba dama al almuhim idan za ka sujudu tilawa ko sujudul sujudul shukr ba sai kana da alula ba in dai ba cikin sallah ba sujudu shukuri dama ba cikin sallah yake shi a cikin wani yanayi ne da mutum zai yi farin ciki har ya faɗi wa Allah sujuda za mu zama wasu daga cikin addu'o'in da suka tabbata a sunna ana karantawa a ciki haka nan wala yusalli alal janazati illa huwa fahim wala yaqra'u illa huwa fahim ba zai karanta alqur'ani ba sai yana da tsarki haka nan sallar jana'iza za mu yi mamakin wannan magana musamman game da sallar jana'iza ko saboda akwai da suke ganin sallar jana'iza ba sallah ba ce addu'a ce kawai da haka ana iya yi ko babu addu'a domin ba za a ce za ka yi mace addu'a dole sai kai addu'a ba shi sa bukhari a cikin fato a cikin sayar bukhari za ka gaya musu ya yi raddin wannan magana da wasu babuka da ya kulla wanda suke nuna zuwa ga cewa sallar jana'iza sallah ce da haka za a yi mata alola za a yi tsarki za a yi alola kuma za a kalli gabas sai dai kawai babu ruku'u babu sujuda domin su kuma wannan Allah ake mawa yanzu kuma wannan sallar sallah da ma'anar addu'a ake yi wa mamaci amma wannan bai ba da dama kawai da kazo kaga ana yi kawai ka ce za ka nuka ka shiga layi ba kamar ana gama garin addu'a ba haka ba sai an yi alola shi yasa kuma saboda wannan halin yasa wasu malamai suke ganin duk abin da ka riska to ba sai ka rama sauran kabbara ɗaya ka riska ko kabbara biyu da abin da ka riska kawai addu'a za ka haka kuma wasu malamai ma suka ƙara batu akan cewa ba ma sai an karanta fatiha ko an yi salati duk da yake abin da yake ansar tunda shi ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine a karanta fatiha da sura a kabbara farko ayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a suri a kabbara farko ko ayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kabbara ta biyu ayi magawa addu'a a kabbara ta uku ayi wa musulmai da sauran mamata addu'a a kabbara ta hudu wanda shine mafi rinjaye mafi yawaita yin kabbara din guda guda hudu za ka duk waɗannan abubuwan ba a yin su sai an yi ainihin wato alula za mu saurara anan saboda kudin lokaci sai Allah ya kai darasi na gaba za mu tashi al-faslu thalis sujud tilawa shine ma yake bai da insha Allah sai yi mu jo su zantuka game da wacce mas'ala ta wato me ake karantawa wajen sujud tilawa kuma ya ake yin insha Allah وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله. game da matsalar da muka aka shi